عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin huwace wasa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin yau bakwai ga watan sha'aban shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sake haduwa a wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun Wambai cikin garin Azare jihar Bauchi darasin da muke yi a wannan littafi na adda'u dawa na allamati ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah ana roƙon Allah ya mana muwafaka wani fasali za a tashi malam da yana ta mana batu wato a kayan sako da kuma irin arnar da yake yi a rayuwar musulmi ba don komai ba sai don a samu a nesance shi don a samu tsira yace al'asi mahrumun min da'awati salihin ɗaya daga cikin aibi da shi sako yake wa ma'abucinsa shine shi mai sako yakan yi hasarar addu'a ta salihan bayi addu'a ta salihan bayi akan haramta masa ita yakan yi asararta wa min ha daga cikin irin wannan barnar yace hurmanu da'awati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa da'awatil mala'ika akan haramta wa mai sako addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam akan haramta masa kuma addu'a ta mala'iku fa inna allaha subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat domin Allah madaukaki ya yi umarni ga annabinsa ya nemi gafara ga mu'minai maza da mata nan kuma sai cikin ikon Allah sai malam bai kawo ta ba ita aya eh wa alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa mathwakum to kaga wannan ayan ita ce wadda malam yake ishara akan ta anan sai kuma ya tsallaka zuwa ga umarni ga mala'iku eh kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito dangane da addu'ar da mala'iku suke yi, kenan waccan da aka ce, wasu gafin lizambika walil mu'minina wal mu'minat, kaga kenan nan yana ɗaukan cewa al-mu'minun wal mu'minat su ne waɗanda suke ta bibiyan abin da Allah ya umarni suna nesantan abin da Allah ya hana, suna ta masuki da ɗa'a. To kaga kenan sai a fassara shi a wannan janibi su ne waɗanda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama take jibinta waɗanda suke akasinsu kuma to kaga addu'ar ba za ta jibince su ba domin ba su cika wannan sifa ba wa qala ta'ala kuma Allah ya faɗa dangane da addu'ar da mala'iku suke wa salihai Allah ya ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu waɗannan da suke ɗaukan al'arshi da kuma waɗanda suke kewaye da al'arshi cikin mala'iku hamalatul arsh akwai su daban wanda aka ba su wannan assignment wa man haulahu da kuma sauran mala'ikun da ke sama ta bakwai kenan ko sauran sammai baki daya yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi game da gode ma ubangijin su da yabonsa wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani da shi Allah din wa yastaghfiruna lillazina amanu kuma su mala'ikun nan suna neman gafara ma waɗanda suke masu imani, ga ma irin abin da suke faɗa na addu'ar da suke wa muminai. Rabbana wasu ata kulla shay'in rahmatan wa ilma, kasan Ubangiji sai an yabe shi tukunna ake roƙonsa. Rabbana wasu ata kulla shay'in rahmatan wa ilma, ya Ubangijinmu, rahamarka da ilminka ya yalwaci kome ma'ana rahamar Allah da ilimin Allah ya wadatar ma komai duk mai neman rahamar Allah tana nan ba wanda zai rasa sai dai in bai nema ba wanda yake komai yana cikin ilimin Allah to suka yabi ubangiji da wannan don haka suka ce faghfir lil ladina tabu ya Allah ka gafarta ma waɗanda suke tuba yanzu don Allah wanda ya dage akan sako ya shiga wannan addu'ar mala'iku to kaga shi yayi da kansa yayi kansa bukulu mala'iku suna tarabta addu'a ga masu tuba Allah ya sa mu cikin masu tuba kuma ba su tsaya a tubar kawai ba wattaba'u sabilaka sai suka na ta bin hanyarka ma'ana ba tuba suke yi su yi gaba su dawo baya ba a'a in sun tuban kuma suna bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala na da'a don haka waqihim azabal jahim Allah ka tsare su daga azabar wuta suka ci gaba da addu'a rabbana wa adkhilhum jannati adinin ya Allah ya ubangijinmu ka shigar da su aljanna ta dawwama allati wa'adtahum wadda ka musu wa'adun su a dalilin biyayya kai ba su kadai ba wa man salaha min aba'ihim hadda duk waɗanda suka kyautata a cikin ubanninsu ma Allah ka shigar da su wa azwajihim da waɗanda suka salaha a cikin matansu wa zurriyatihim da waɗanda suke salaha a cikin zuriyarsu Allah ka shirya mana zuriya kaga su ma sai aka taskance su ga waɗanda suke salaha ma'ana waɗanda suka bi Allah kenan ba su kangare innaka antal azizul hakim ya Allah lalle kai mabuwayi ne kuma mai hikima gwani ne wa qihimus sayyi'at addu'ar ba ta tsaya haka ba ya Allah ka tsare su daga dukkan mummuna a nan duniya kasu ga mummuna a lahira kar su ga mummuna wa man taqi sayyi'ati yawma idhin domin duk wanda ka tsare shi daga mummunan abu a wannan rana ta alkiyama faqar rahimtahu lalle ka ji ka masa jin kai wadalika huwa al-fawzul azim samun jin kan ubangiji kuma shine babban rabo wanda yake mai girma to don Allah yanzu wannan addu'a duk wanda ya ji mala'ikun Allah suna yin wannan addu'a da'iman alad dawam ai zai kwaɗayin ya shiga ciki to kaga su kuma sun taskance wanda suka yi wa addu'a shi yasa ibn al-qayyim yace fa hadha du'aul mala'ikati lil mu'minina wannan ita ce addu'ar mala'iku lil mu'minina ta'ibin al muttabi'in li kitabihi wa sunnati rasulihi amma ba ga kowa ba da mu'minai at-ta'ibin waɗanda kuma suke tuba daga laifuka ba sa dogewa akai kaga ashe mai sako ya haramta wa kansa kuma almuttabi'ina likitabihi waɗanda suke bin littafin Allah wa sunnati rasulihi suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina la sabila lahum ghayraha wanda ba su da wani tafarki in ba wannan ba ghayrahuma in ba littafin Allah da sunnar annabi ba su ba su rike komai ba wannan kawai suka rike ya ishe su babu wata buga ba su duk kwamacin Allah shehu ne da za a yi ta da ƙarya a raba Allah a raba mutane da Allah ba a raba mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bi wannan hanyar ba su kullun dalilin su yana komawa zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita suke tamassuki fala ya dama gairu haula'i fala ya dama gairu haula'i bi ijabati hadhihi da'awa duk waɗanda ba waɗannan ba to ba za su taɓa kwaɗayin za a amsa wannan addu'ar wai haddasu a ciki ba idza la yattasifu bi sifatil mad'uwi lahu biha idan har basu siffantu da siffar wanda aka masa addu'ar da wannan lafazin ba in mutum bai fada ciki ba ai kaga shikenan wallahi musta'an to kaga wannan yana daga cikin barna da sako yake wa ma'abucinsa wanda idan har mutum ya hankalta ya ci a ce sami istikama domin ya fada cikin addu'ar da mala'iku da manzanni suke yi wa wanda yake ya rike hanya mai kyau. Allah ka daidaita mu. Faslun wani fasali kuma ya ce uqubatul ma'asi. Shi mai saƙo fa bai tsira ba. Akwai uquba da ake masa. Bayan mun ji wasu daga cikin matsalolin da yake samu tun a nan duniya, na tahayyuri rashin samun nutsuwa hana kansa samun lada da irin wannan yayi asarar addu'o'in manzanni da salihan bayi da mala'iku da dai fitintunu da yake jawowa a nan duniya. To, in an je hayatul barzakhiyya kafin ma a je lahira, nan ma akwai ukuba da ake wa mai saɓo matuƙar ya tafi ma Allah da wannan saɓon. Akwai nau'o'in abin nan, horo wanda ake yi, shi ne ce ukubatul ma'asi. hukuma horo nau'i-nau'i wanda ake wa masu sako nau'i-nau'i. Ya ce wa min hukubatil ma'asi yana daga cikin hukuba da ake wa masu sako. Marawar Bukhari fi sahihihi abinda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin sahihinsa min hadithi samura ta bin jundabin daga hadithin samura ɗan jundab ƙala yake cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه ya kasance daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yawan faɗa wa sahabbansa idan ake sallan asuba yakan tambaye su hal ra'a ahadun minkum min ru'ya shin akwai wani ku wanda ya mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama inji samura yana yawan yi wa mutane irin wannan tambaya. Bukhari kawai cikin kitabu ta'abir ko? Ta'abir ru'ya ba da salati subuhi. Ina tsamman kamar haka sunan babu. Fa yaqussu alaihi man sha Allahu an yaqussa. Wanda Allah ya ga daman ya ba da labari a annabi na mafarkin da ya sai ya ba da labari. wani sai kaga yayi mafarki sai ya faɗa wa annabi mafarkin wannan ya nuna ashe ana samun mafarki wanda yake na gaskiya in kuma mafarki na shirbici ne wannan shi kuma ba akan komai yake ba wani ya taɓa mafarki ya ce yayi mafarki yana tafiya kansa ya tsunke kuma sai kan yana ta gudu yana bin sa ya kamo kan ya tsere sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce masa ku daina ba wa mutane labarin wato wasannin da shaidan yayi da ku a cikin baccin ku kenan wannan ana nuna cewa abin nan shirbucin shaidan ne kawai kimsa maka abubuwa akwai mafarkin da yake shi ba akan komai ba eh mutum yana cikin damuwa kawai sai mafarkin wasu abubuwa na da za su da za su dame shi ko mutum yana ya kwanta yana tsananin jin yunwa sai mafarkin abinci mai ɗumi yana ta ci har da ruwa mai sanyi ko bai da ko kobo sai mafarki ya samu wani waje kuɗi yake ta ɗiba yana cika aljifansa ko wani yana ta bashi to wannan duk shirme ne sake-saken zuciyarsa ne kawai ya taho masa a cikin a cikin bacci amma akwai mafarki wanda yake na gaskiya mafarkin gaskiya ne na gaskiya kuma aka nuna masa kuma daga Allah ne ba ya zama annabi ba ne amma kuma gaskiya ce ru'ya as-saliha ke sannan akwai kuma wanda ake nuna wa mutum wanda yake na tsoro to mafarki wanda yake mai daɗi ana so ka gaya wanda suke masoyanka me yasa aka ce masoyanka saboda za su maka addu'a mutum misali sai kyakkyawan mafarki mai daɗi gashi na yana ta ɗawafi sun zo sun yi aikin hajji sun yi kaza wataƙila bai taɓa zuwa aikin hajji ba yana shauƙi ya ga abin da ya farka ya ga abin kamar riyar to kaga wannan ai mafarki ne mai daɗi ko sai ba da labarin ya wani zai masa addu'a watakila da gaske ne amma mafarki ne na ban tsoro shi kuma ba a son ka faɗa wa kowa mafarkin da ya tsorata ka sai dai ka yi addu'a to sukan ba da labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu qala lana zata ghadat wata ran da safe wata safiya sai annabi ya ce mana shi ma ya faɗa musu to shi kuma ga nasa mafarkin annabawa shi kuma a matsayin me yake wahayi ne ko gaskiya ne haka abin ya faru to shine yace wa innahu qala lana zata ghadatin wata ran da sa wato da safi sai yace mana innahu atani al-laila atiyani ai Daddy? Innahu ataniyal laila atiyani waɗansu masu zuwa guda biyu sun zo mini din kuma da daddare a cikin wata ruwaya wadda ba wannan ba ita ma ta bukhari a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sun faɗa masa ɗaya ya ce ni ne abin nan jibril wannan kuma mika'ilu ne to suka je wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa innahum mabta'athani wato sai suka tada ni suka tada shi a bacci wasu malamai suka ce tada shi aka zahiri wasu suka ce a'a ba zahiri aka tada shi ba sai yakin yana nuna a mafarkin ne tamkar yana kwance su kuma sai suka ce tashi duka sai gan shi gashi yana bacci kuma sannan an tashe shi amma gaskiya ne duk abin da suka nuna masa gaskiya ne eh wa innahu maqalali su biyun nan sai suka ce mini in talib je ka wato mu tafi wa innin talaqtu ma'ahuma ni kuma sai in tafi tare da su wa inna ataina ala rajulin muttaji'in muna tafiya sai muka je kan wani mutum yana kwance wa idza akhar wato yana kishin gide wa idza akhar qa'imun alaihi sai ga wani kuma daban yana tsaye akan wanda ke kwancan bi sakhratin yana rike da wani katon dutse wa idha huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi sai ya dinga kawowa wannan dutsen akan wannan mutumin wato je ya kwada dutsen akan mutumin fa yaslahu ra'sahu sai ya daddatsa masa kai dutse yake rike da shi shi kuma wance yana kishin gida sai ya buga dutsen a kansa sai ya daddatsa masa kai fayata da hadaha hajaru hakuna sai dutsen kuma sai ya faɗi a nan ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya yi ishara in aka buga masa dutsen sai dutsen ya faɗi wasu malamai suka ce abin da ake nufi hahuna ɗin da ya faɗa kan mutumin yake nufi sai dutsen ya faɗa akan mutumin wanda yake kwance fayattabi'ul hajara shi wanda yake tsayen kuma sai ya sake bin dutsen inda dutsen ya tsalla fayakhudhu sai ya dauki sake daukan dutsen fala yarji'u ilayhi ba zai dawo gare shi ma'ana kafin ya dawo gare shi ba zai dawo gare shi ba hatta ya sihha ra'suhu kama kana har sai kayin nasa ya sake yin kyau kamar yadda yake a baya. Dafa ya kwaɗa masa dutse, dutse babba yana kwance, wannan ya datsa masa dutse sai kan nasa sai ya tarwatse. Kamar a ce misali an ajiye kwakwa sai a ɗauki ƙaton dutse sai a fasa a kai za a ga ta tarwatse ko? Shi ne sai kan ya shi ne fa ya salahu sai tarwatse. Dutsen ya yi bawunsin ya faɗi, ya haka ya ɗauko dutsen kafin ya sake juyowa kan nasa sai kan kuma ya sake dawowa daidai nau'in azaba ne ai ba wai bai ji zafin dutsen ba ya ji zafin fasa kansa da abu duwa da aka fasa masa kaya ya shiga uku ko summa ya'udu alaihi sai kuma ya sake dawowa kansa har ilo fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala fil marwati ula ya sake aikatawa kamar yadda yayi karan farkon ya sake tsayawa a kansa ya jefa kan dutsen akan ya datsa masa kai dutsen ya bawunsin gefe ya sake zuwa ya ɗauko shi haka yake ta yi duk bugu in ya masa sai kan ya tarwatse ya daddatse ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qultu lahum sai nace musu subhanallah wato wannan abokan tafiyan nasa guda biyu ce subhanallah ai ana faɗan subhanallah litta'ajjub ko abu ya bashi mamaki ce subhanallah ma haza ne menene kuma waɗannan abu guda biyu mai datsawan da wanda ake datsawan ke ƙalali su biyun duka suka ce mai intalik intalik je ka mu tafi mu tafi ba su bashi ansa ba fa'ataina ala rajulin sai muka je kuma ga wani mutum shi ma mustalqin liqafahu yana birkici akan ƙeyarsa rigingine kenan wancan ba an ce mutaji ba al'ittija shi ne mu irgingine, abin nan abin nan kishin gide, ittija'i ke nan, ma'ana ana kwanci abin nan a makaifa akan gefe. To shi kuma wannan ya yi rigingine, shi ne mustalƙin alaƙafahu, yana rigingine a kayan ƙeyarsa, ma'ana ƙeyarsa tana ƙasa yana kallon sama. wa idza akharu qa'imun alayhi shi ma sai ga wani kuma shi ma wani mutum yana tsaye a kansa bi kalubin min hadidin da matsefata matsefata kalub wata matsefata suke mai kaman kum ko abin da ya kama da haka tana da abin nan kugiya gyaggyara jikin auduga ko jikin fata ko makamantan wannan suke da shi ya kushe abu yake na ƙarfe wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi sai shi da ke tsayen nan da yake rike da wannan abin nan abin nan matsaifata ya'ti ahada shiqqai wajhihi sai ya je ta gefen tsagin fuskarsa ɗaya daga cikin tsagin fuskarsa fa yusharshiru shidqahu ila qafahu sai ya kama kundukukinsa sai ya ja shi sai ya kai ƙeya nan shi ne a shirku muka amuke sai ya kama shi sai ya ja shi gefe da sai ya kai keya wa min khirahu ila qafahu sai ya kama kuma ta tsakiya ma zozan hancinsa sai ya kama saman fatar bakinsa kenan ko sai ya saka wannan maki sai ya kwarzano naman ta yake kwarzanowa sai ya kamo sai ya kwarzano naman ta kan ido har sai ya je keya kaga ya kwarza ne masa gefe guda kenan shi yasa aka ce a hada shi kai waje shi wa ainahu ila qafahu ya kama idanun sama ya sake kwarkwatan sa ya kwakulo shi ya ja shi ta kan gosha sai ya kai kiya thumma yatahawwalu ila al-janib al-akhar sannan sai ya sake komawa ta ɗaya gefen kuma yanzu ya gefe ɗaya ko ihda shiqqai to sai koma ta ɗaya gefen fa yaf'alu bihi ma fa'ala bil janib al-awwal shi ma sai aikata masa irin abin da yawa wancan na gefa ƙarfata guda uku shidqaihi ila qafahu min khira min khirahu ila qafahu wa aynaihi ila qafahu sai sake masa wannan fama ya farugu min zalikal janib ba zai gama kammala wannan gefe na biyun ba hatta ya sihha zalikal janibu kama kana har sai wancan na farkon da aka so mu kwakwalewa ya yi kyau ya dawo da namansa kamar da yadda yake sun mai udu alai sai sai komawa kansa kuma du fa yaf'alu mithla ma fa'ala fil marwati al-ula yayi masa irin yadda yayi a karan farko kaga kenan abin haka shi ma ake tarauke ta kafin ya gama wannan gefen wancan gefen ya ya sake cikowa da nama sai sai kuma azaba ce kawai ake aiwatarwa ake sa Allah ta'ala ya ce wanda suka shiga wuta la yamutuna fiha wa la yahya ba za su mutu a ciki ba ko ba rayuwa suka yi ba su ba matattu ba su ba rayayyu ba ba matattu ba saboda rayuwar tana nan ba rayayyu ba saboda ba rayuwar suke yi ba mai daɗi cikin azaba suke mai kaiwa mutum ga mutuwa amma ba mutuwa to kaga wannan nau'in azaba ne ake Allah ka mana tsari kala yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan yace qultu nan ma sai yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma haza ne mai an waɗannan mutane guda biyu kuma faƙala ne sai suka ce mini in talik in talik mu je mu je je ka je ka fan talakana sai muka tafi fa ataina ala masalit tawnuri sai muka je ga wani waje siffarsa kamar siffar wato tanda ta masa kamar siffar tanda ma'ana abu ne wanda yake yayi kamar kwari ko ba wai girmansa ne kamar haka ba siffarsa ce kamar haka fa'iza fihi lagadun wa aswatun sai muka na jin hargowa shi ne lagad ana ɗaga sauti da kakaci kuma sauti daban-daban shi ne lagad wa aswatun muna jin kuma saututtuka daban-daban ta cikin wannan abu mai kamar tandar masa ƙala annabi ya ce fattala'na fihi sai muka leƙa a ciki na ni da waɗannan abokan tafiya na biyu fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun sai kuma muka ga mazaje da mata a cikin tsirara wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum sai muka ga wani harshen wuta yana zuwa musu ta ƙasa ga su amma harshen yana tahowa ta ƙasa yana shafar su فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو idan wannan harcen wutan ya je musu sai su yi kururuwa shine baubau daga baubatu abbaubatu shine raf'u sauti bis sarah ko bil buka daga sauti aswatun nas kenan wala ga tsoho fakala sai annabi ya ce kultu sai na ce man haula'i waɗanne mutane ne waɗannan kuma ƙala nan ma sai suka ce mai intalik intalik je ka je ka mu tafi dai tukun ba a gama nuna masa ba fan alakana sai muka tafi fa ataina ala nahar sai muka je kan wani ruwa da yake gudana kamar kogi korama hasibtu annahu kana yaqulu mai ruwaya ya ce na yi tsammanin ma ya ce ahmar mitlud dami ina tsammani kaman ya ce ja ne tamkar jini wa idha fi nahri rajulun sabihun yasbahu sai muka ga wani mutum a cikin wannan kogi mai kaman jinin sabihun yana iyo yasbahu yana cikin iyo wani mai iyo sabihun mai iyo yasbahu yana iyo yana tafiya ya cikin ruwa yana iyo yana so ya kai gaci wa idza ala shaqqin nahar sai muka ga a bakin shati shati in an ce shati shine bakin gaba ko eh an yanke hamza ce ya'un da hamzan saboda idafa aka ce shaqqin nahar amma shati'u wa idza ala shaqqin nahar rajulun a bakin gabar kuma sai muka ga wani mutum shi kuma yana tsaye kad jama'a inda hu hijaratan kathira ya tara duwatsu masu yawa a wajensa wa idza zalika sabihu yasbahu ma yasbahu wancan mai iyo din idan yayi iya iyon da zai yi yana so ya zo bakin gaba yayi kusa da bakin gaba thumma ya'ti zalika alladhi jama'a indahu al-hijarata sai kuma ya taho ta gefen inda wannan mai tara duwatsun yake wanda ya tara duwatsun sai ya zo ta wajensa fa ya gafiru lahu fahu sai kuma yana zuwa ta wajen sai ya wage bakinsa shi mai iyon ne zai wage baki fa yulqimahu hajara sai ya jefa masa dutse ya sashi ya lankwane shine yulqimahu wato sai ya lankwame dutse a wata ruwaya an ce ruwayan muslim yana kokarin tafowa bakin nan din ne shi kuma wancan sai ya ɗauki ɗaya daga cikin wannan duwatsan sai ya wurga masa wurga masa dutsen da zai sai dutsen sai ya shiga ta bakinsa force ɗin da wannan dutsen ya shiga ta bakinsa kuma sai ya sake maida shi baya sai kuma ya sake tafowa yana iyo yana iyo kan ruwan ya cinye shi yana so ya zo haka ake ta masa wannan mutumin yana ta masa haka da ke bakin gaba fa yulqimahu al-hajara fa yantaliqu fa yasbihu sai sake tafiya yana ta iyo thumma yarji'u ilayhi sai sake tahowa kuma ta santar inda wannan din yake kullama raja'a ilayhi duk lokacin da yazo zuwa gare shi fadara lahu fahu sai ya kwaye masa bakinsa fa alqamahu hajara sai ya jefa masa dutse a bakin ya lankwame dutsen kuma da zai wurga shi ya sake komawa baya. Kuntu lahuma, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na ce ma waɗannan mala'iku ma haza ne. Menene kuma waɗannan guda biyu mutane biyu su kuma kalali sai suka ce min in talik in talik je kadai je kadai mu tafi mu tafi kallon bai kare ba Ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fan talaqna sai muka sake tafiya tare. Fa ataina ala rajulin karihil mar'ati. Eh karihil mar'ati. Asluhu mar'ayatun ne. Shine mar'ayatun wato kamar a ce appearance da da turanci ko ban sai za a faɗa da Hausa ba. wace kalma ne za ta fassara maka appearance bayyana to bayyanarsa babu abin da za ka fassara shi kai tsaye da hausa ni a sani na ko wanda zai ba da asalin ma'anar amma ka yanzu daga da turanci ai ma'anar ta fita appearance ma'ana yadda mutum ya fito yadda mutum ya bayyana yadda yanayinsa yake kamanninsa da yanayinsa to shine yace sai muka je ga wani mutum karihal mar'ati ai mar'ayat ne asali ya unnan sai aka juya ta ta zamanto alifun mai mai maddi wato wani mutum wanda appearance ɗinsa ba shi da mummuna ne karih in an ce kar ai makaruh kenan abinda ba a so ganinsa ba shi da daɗi sai muka je ga wani mutum wanda kallonsa babu daɗi ba shi da daɗin kallo ka akrahi ma an tara in rajulan mar'a kamar yadda duk irin yadda za ka ga mutum mara daɗin gani to ya wuce nan siffarsa ba daɗin gani yanayinsa ba daɗin gani wa idza huwa indahu narun yahushuha sai muka ga wata wuta a wajensa yahushuha yana ta cunnata ayyukidu hakina yana yana raragata yana ta mata yana ta izata yana ta izata mummunan mutum ba shi da dadin gani a fuskarsa da ganinsa da yanayinsa yana ta iza wutar yana ta iza wutar wa yas'a haulaha kuma yana ta tafiya yana kewayata yana ta kewayata yana izata yana kewayata yana izata kala annabi ya ce kultu lahu ma sai na ce musu ma haza menene wane ne kuma wannan kala annabi ya ce kalali sai suka ce mene in talik in talik je ka dai je ka dai fan talakna sai muka tafi hatta a ce na ala rawbatin mu'timatin har muka je zuwa ga wata rauba wani tafki kenan ko kamar wani rafi mu'timatin asali mu'tima daga al'atamatu ne asalin al'atama shi kuma yana nufin wato shiddatu zalami tsananin duhu shi saka sallan asuba a sallan isha yake ce da ita salatul atama mun gane ko to asalin al'atama yana nufin tsananin duhu ne to amma a nan wajen abinda ake nufi da shi wato tsananin koren ciyayinta abin da yake ciki kore ne mai tsanani e shiddatul khadra kenan abin da ake nufi da mu'tima dan anan wato muka je zuwa ga wani wani dausayi wanda yana da ciyayi ko yana da abin nan shuke-shuke wanda suke da tsananin kore sun ci sosai fiha min kulli launin rabi' a cikinsa akwai kowane irin launi da kake gani a lokacin bazara ba ba lokacin bazara lokacin kaka duk nau'in da zaka gani na tsoro ai ya riga ya fito a lokacin da ake tsananin wato ruwa damana eh lokacin damana ruwa sosai to duk kowane irin nau'i da za a iya gani akwai shi a wannan wajen wa idza baina zaharanay rawbati rajulun tawilun kuma a tsakanin wannan rauba ɗin sai na ga wani dogon mutum. Na ga wani dogon mutum ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La akadu arara asahu dulan fis sama. Ba na iya ganin kansa. Ban ga kansa ba saboda tsayin da yake da shi a cikin sama. Yayi tsayi sosai. Wa idha hawla rajul min akthar wildani ra'aytuhum qattu. Ke wai da wannan mutumin ban taɓa ganin taron yara kamar yadda na gani kewaye da wannan mutumin ba yara da yawa cunkus kala annabi ya ce kultu lahu ma sai ce ma waɗannan abokan tafiya nawa ma haza wa an wannan kuma ma haula'i suwa menene kuma waɗannan kaga dai yana kawo da ibara ta ma ma ba man ba menene kuma waɗannan kala annabi ya ce kalali sai suka ce mini in talik in talik je ka dai je ka dai je ka je ka ma'ana mu tafi tafiya bata kare ba fan talakana sai muka tafi fan tahaina ila rawbatin azima sai kuma muka tuke zuwa ga wata rawba din kuma har ilau ita ma babba wadda ta fi waccan da mu gani a baya lam ara rawbatan qattu a'zama minha wala ahsana ban taba ganin wata rawba wadda ta fi ta girma ba ban taɓa kanin rauba da ta fi ta tsananin kyawu ba, rauba ce wacce take mai kyau kuma babba. Ƙala annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ƙalali, sai su biyun nan suka ce mun, arƙifiha, hau ciki. Watar waya ta Muslim, bishiya ya gani a ciki mai tsayi, sai suka ce masa hau wannan bishiyar, sai ya hau ta kan wannan bishiyar. Farta ƙaina fiha ila madinatin, sai muka hau ta cikin wannan rauba ɗin. zuwa ga wani birni mabaniyatin bilabini zahabin an gina shi wato da tubala labin wato jam'i na lubna tubala kenan tubala na zinariya aw labin fiddatin ko kuma tubala na azurfa aka gina wannan birnin da muka gani qala annabi yace fa ataina babal madina sai muka je kofar wannan garin fastaftahna muka bi a buɗe mana fa futiha lana sai aka buɗe mana ƙofa fadakalnaha sai muka shiga cikin wannan birnin fatalaqana rijalun shatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in sai wasu mazaje suka tarye mu shatrun min khalqihim tsagin halittar su gefe guda ka ahsani ma anta ra'in mafi kyan abin da ka taɓa gani su ɗaya kyakkyawa ne da kyan sifa da kyan halitta wa shatarun minhum ka aqbahi ma anta ra'in ɗaya ɓangaren nasu kuma mafi munin halittar da ka taɓa gani gefe ɗaya an raba su gida biyu ƙala annabi ya ce ƙala lahum sai waɗannan mala'iku guda biyu ko abokan tafiya na guda biyu amma na ce a ruwaya wata riwaya ta Bukharin ta nuna cewa abin nan Jibril ne da Mika'il ko? To sai suka ce ma waɗannan mutanen, izhabu faqa'u fi zalika nahar ku tafi ku fada cikin wancan koramar suka musu ishara zuwa ga wata korama qala annabi yace wa idha naharun mu'taradun yajri ka anna ma'ahu al-mahdhu fil bayad sai ga wani ƙorama yana gudana kai ka ce ruwansa shi ne tsantsan fari wato duk tsantsan farin abin da za ka gani to wannan ƙoramar ta fi shi fari fa zahabu fa waqa'u fi sai waɗannan mutanen suka tafi suka fada a ciki thumma raja'u ilaina sannan sai suka dawo kuma zuwa gare mu wa qad zahaba zalika su'u anhum wannan munin ya tafi gabanin sun zama kyawawan mutane kamar yadda ɗaya gefen nasu yake sun zama tas ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙalali abokan tafiya na sai suka ce mini hadhihi jannatu adn to wannan da kaga yanzu mun shigan nan ita ce aljannar dawwama eh ana ikla'in abin nan wa'annan asma'ul jinan da kowace daga ciki eh in an ce jannatu adn ai a cikin ana nufi wajen dawama amma kuma suna ne daga cikin asma'ul janna eh ai annabi ya ambata mana a hadisi aljanna guda nawa ne guda takwas eh hadisai da dama sun nuna aljanna guda takwas ne ayoyin alqur'ani kuma ko in ce ayal alqur'ani ita kuma ta nuna wuta kuma ita kuma guda nawa ne laha sab'atu abwab kulli babin minhum juz'un maqsum Allah mana tsari da ita ita aljanna darajat ne sama sama sama a'lal jinan ita ce firdaus wanda rufinta al'arshin mai rahama ne su ta kuma wannan darakat ne wacce take can ƙasa kurdubi yana da ya ambaci sunayensu a istihadin da ya ce ita ce sakara wallahu alam amma dai su ma sunayenta yana nan a cikin qur'ani inda Allah ya ambata to nan da aka ce jannatu adnin alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana cikin jannatul firdaus ne ko kuma shi yake da manzilar da ba wanda yake da ita to shi saka nan an ambata ne wato suna daga cikin sunayenta to sai suka ambata masa cewa wannan ita ce jannatu adnin wa hadha ka manziluka cananka kuma gidanka yake. Ƙala annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, fasama basari sa'ada idanuna sai ya ɗagu yana hawa sama yana kallon sama an ce masa ga can gidanka fa idza qasrun mithlu rababatil bayda sai na ga wani ƙasar wato wani palace eh na ga wata fada mathalu rababatil bayda kai ka ce as-sahabatu ne shine ar-rababa girgije kenan girgije wanda yake mutarakin wanda ɗayansa yake hawa kan ɗaya shi suke cewa rababa jam'insa kuma rabab to sai na ga wannan gidan kai ka ce wasu giragizai ne da suka hauhau kai gashi ne hangin a sama fa idza qasarun mithlu rababatil bayda qala annabi yace qala li su waɗannan abokan tafiya na biyu sai suka ce haza manziluka annabi dan gata ne har gidansa an nuna masa aljanna mu ma Allah ka sana mu raban mu ne qala annabi yace qultu lahumma annabi sai yace musu ina ne wajen haka ne ko barakallahu fikuma fadharani fa adkhilhu fa adkhuluhu sai yace Allah ya muku albarka ku kyale ni mana na shiga qala sai suka ce amma al'an fala, yanzu kan ba za mu barka ka shiga ba. Wata ruwaya da Bukharin ya kawo suka ce masa, kana da sauran rayuwa tukunna, ina rayuwarka ta ƙare, to a lokacin sai ka shiga. Don haka nan da cewa wa an ta dakhiluhu ai kai za ka shige shi. Ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qultu lahum sai in ce musu fa inni ra'aitu منذ الليلة ajaban ai ni kan tun farkon daren nan da kuka zo waje na naga abubuwan mamaki fa ma hadha alladhi ra'aitu menene wannan abun ku da na gani kaga shokin annabi ya ƙara samun ilimi ko ya Allah ya kimsa masa ya ce wa qur rabbi zidni ilman to don haka annabi dai duk a baya ya tambaya ba a bashi ansa ba na cewa in talik in talik to yanzu tun da aka zo aka tuke me yasa annabi ya musu tambaya na wala Allah saboda yanzu da aka nuna masa abun kuma sai aka gaya masa su an ce wannan hadhihi jannatu adni kuma suka ce hadha ka manziluka ai duk a sauran tun farko ba su gaya masa kome ba sai dai kawai shine yake gani shi yake tambaya amma wannan da aka zo sun ce masa wannan ita ce aljannar dawama kuma ga can ma gidanka inda yake to yanzu kenan annabi ya fahimci za a ba shi amsa inda ba su gaya masa haka ba wani Allah da ba zai daɗa tambayarsu ba wallahu a'lam to nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su yace naga abubuwan mamaki cikin wannan dare fa ma hadha alladhi ra'aytu qala annabi yace qala li sai suka ce mini amma inna sanukhbiruk yanzu kan zamu baka labari zamu shaida maka zamu maka bayani wannan duk abubuwan da ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ganin nan basu bashi ansa ba a farko to yanzu zasu masa bayani dalla dalla amma rajulul awwal amma mutumin farkon nan da ka gani allazi ataita alaihi yuthlaqu ra'suhu bil hajar wanda kaje kansa wani yana tsaye a kansa yana daddatsa masa kansa da dutse fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-qur'ana fa yarfabuhu wa yanamu 'an salati al-maktuba shine mutumin da ya haddace qur'ani amma sai watsi da shi baya aiki da shi wa yanamu 'an salati al-maktuba kai bari sallafa rulla ma sai baccin sa kawai lokacin ta ya wuce tukun ya tashi ya ce zai ramu koko ai lokaci akwai muktari akwai lokacin ƙara'i ko to yana sakaci dai ga qur'ani kuma baya aiki da shi shin wannan kafiri ne me ya aikata laifi yayi na sakaci ko sakaci bai aiki da abin da ya sani ba to kaga kuma ga azabar da za a masa ashe sako yana da mummunan makoma da mai aikata shi shine abin da shi ibn qayyim yake mana ishara a nan kawo wannan hadisi sabo ne ba a ce kafiri bane yana ga cikin ahlul tauhid amma ga abin da aka masa wa amma rajulul ladhi ataita alayhi yusharsharu shidquhu ila qafahu ومنخره إلى كفاه وعينه إلى كفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق yace amma mutumin da kaje kansa sharsharu shidquhu ila kafahu ana kwakwalowa wato muƙamuƙinsa ila kafahu sai an kai zuwa ga ƙeya wa mankhiruhu ila qafahu zozan hancinsa sai an kai ƙeya wa ainihu ila qafahu idanansa sai an kwakwale an tafi har ƙeya fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi mutumin da zai wayi gari a gidansa fa yakdhibu al-kadhbata tablughu al-afaq ya yanka ƙarya wanda za ta kai sassan duniya kaga a lokacin da annabi ya faɗi wannan magana da malaman da dubu suka yi bayanai na fassara wannan hadisi ba za su iya idrakin hakikanin ma'anar ba duk maganganun da suke yi za ga akan maganar da za ta wani ya ce ya yi batu amma kuma bayan zamani bayan zamani ya kai zuwa sassa na duniya mun gane ko wa za su ce zai yi ƙarya kuma amma ƙaryar ko bayan mutuwarsa za ta ci gaba da wanzuwa tana ta yaduwa tana ta yaduwa iya abin da za su iya faɗa kenan amma muku yanzu outrightly za mu ga fassararta saboda kaga azkar da ake yi na na farkawa a bacci wani shi yana farkawa ma wayarsa zai lalumo kaga mutum ya ɗauki wayar sassafe ya waye gida a gidansa ya ci abincinsa ko ma bai ci abincin ba kawai yana kwance a kan gado ko taso ya ba kawai ya yanka ƙarya ya postin ɗinta a intanet kowa ya ganta ko ina duniya kaga shine ake ishara a kansa yanzu mu gashi mun ga abin hakikatan ya kadhibul kadhabata tablugul afaq ya waye gari kawai a gidansa yanzu ya yanka ƙarya amma ta kai duka sasannin duniya kaga akwai babala'i a ce ko wataƙila ba shi ya yi ƙaryar ba wani ne ya faɗa kawai sai ya laikin ya yi consenting kenan ya amince shi ma is part of it ko kuma shi yaron ya yi da wani. A lokacin da aka yi ifki, hadisatul ifki, ai an yi bulala a waɗansu ba su suka ƙaga maganar ba amma faɗanta suka yi. Ba kuma da wai sun yadda da ita a zuciyarsu ba amma dai sun isar da magana su ma sun yayyaɗa kuma su ma musu bulala. To ka kira shi duk wanda ya irin wannan ya zama ya yi musharaka a ciki wani ya yanka ƙarya shikenan wani shi kuma ya ɗauka ya shayar ta oh duniyar nan ka shi abin da wane sai ya posting imana kawai sai posting shi ma a groups ko ya sharing a waɗansu to kaga shi ma ya faɗa ce ga irin tanadin azabar da aka ce an masa wannan ba azabar lahira ba ce ba a azaba ce ayatul barzakhiyya ne ayatul barzakhiyya kiyama ka aibata tsaya ba ko ta tsaya wallahi musta'an wa ammar rijalu wan nisa'ul uratu amma mazaje da matan nan da ka gani tsirara allazina hum fi mathali bina'i tanur wadanda suke cikin wani abu kamar ginin tanda ta masa da aka leka aka hango su wuta tana lasan sunnan fa innahum az-zunnatu waz-zawani mazaje ne mazinata da matansu da mata mazinata su ne su kuma irin nau'in azabar da za a musu kenan a barzahu wa amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi yasbihu fi nahar ko yasbahu fi nahar mutumin da kaje gare shi kaga yana iyo din nan ana jefa masa dutse dutse yana ƙara maida shi yana tahowa ana ƙara maida shi wa yalqamul hijarata yana lanqaman dutse in an jefo fa innahu akilur riba wanda yake duk nan ba wanda aka ce ya shirka laifuffuka ne sabo ne to shi mai ce raba ruban nan dai da aka daina ba a ɗaukan ta komai eh a yi raba a kasuwa a yi gwange a yi coge a yi algus a yi kuɗin ruwa a shiga bet ai betting ya ce ai ba kuɗi ka ba ɗan kuɗi ne kaɗan ko naira ɗari biyu ko ɗari biyar ya shiga a waya ya betting akilar riba kenan kuma ya ɗan samu watakila ko ya samu ko bai samu ba duk san makal ya shiga ciki don ba abin da ya saka shi ya shiga sai don yana son ya ci ya samu ya ce bai samu ya ci ba duk ɗaya to kaga shine wanda za a masa wannan azaba wa amma rajulul karihil manzar amma mutumin nan da yake da mummunar kama da ba a san ganin sannan da annabi ce da ya gan shi da mummunar kama allazi inda nar wanda yake wajen wannan wuta ya hushuha da yake ƙara rurata wa yas'a haulaha yana ta kekkewaya ta fa innahu maliku shine maliku khazinu jahannama mai kula da jahannama babban komanda na mala'iku masu kula dama shi Allah bai halice shi da kyau ba saboda ganin sa ma azaba ne mutum ya ganshi ma cikin munin sa shi ma tashin hankali ne ku duba fa maliku shine wanda za su dinga kiransa ya maliku dulana rabbaka liyaqdi alaina liyaqdi alaina rabbuna liyaqdi alaina rabbuka an ce sai an yi shekara dubu suna wannan kiran in ya bude baki sai ce inna kun makifu to kaga ai wannan ba a bukatan a haɗu da shi wa amma rajulu tawilu alladhi fi rawda amma mutumin nan dogo da ko gani a wannan rawda fa innahu ibrahim annabi ibrahim annabi ya ce wa amma wildan amma yaran nan alladhina hawlahu wanda ke kewaye da shi fa kullu mauludin mata alal fitra duk ɗan da ya mutu a cikin musulunci wa fi riwayatil barqani a cikin riwaya ta albarqani kuma wulida alal fitra eh ba fa kullu mauludin mata alal fitra ba wulida alal fitra kina wanda aka haife shi a gidan musulmai eh ai kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi don haka wanda aka haife shi a gidan musulmai shi ne wanda ake nufi ɗa wanda bai balaga ba ɗa ƙarami wanda ya rasu to irin waɗannan ne shi ne wanda aka ce su kai tsaye an aljami wanda malamai sun yi saɓani a kayan yaya matsayin waɗannan ɗin yake فقال بعض المسلمين wasu daga cikin musulmai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah wa auladul mushrikin ya'yan mushrikai fa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa auladul mushrikin da ya'yan mushrikai yanzu wannan riwaya ta nuna su ma ya'yan mushrikai da suka rasu kafin abin nan su ma za su ne su ma za su shiga haka ne ko wa amma alqawmu alladhina kanu shaqqa kanu shaqrun minhum hasanan wa shaqrun minhum qabihan fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an tajawaza Allah anhum amma mutanen nan da lokacin da aka shiga aljanna sai aka gansu ko wani bangaren su mummuna wani bangaren su kyakkyawa fa innahum to sune qaumun wasu mutane khalatu amalan salihan wanda suka garwaya kyakkyawan aiki wa akhara sayi'an da wani kuma wanda yake mummuna tajawaza Allahu anhum Allah subhanahu wata'ala sai ya yafe musu aka ketar da su da a kayan wannan laifin da suka aikata me yasa ba kuma ta da wuta ba to yanzu gashi za mu rasa wata gaba na bayani da nke so ne akan maganganun malamai kayan shi wannan matsala shin ‘ya'yan mushrikai da ‘ya'yan muminai da ma waɗanda suke mahaukata suka rayu cikin hauka ya abin nan su zai kasance in Allah kai mu wani lokaci wala Allah ma yi yana da fa'ida bai kamata a raba shi da karatu ba abin da muka faɗa daidai Allah ta ramu ala da wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk